من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أجره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم الأربعاء 23 ga watan Ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da biyar ga watan biyar haihuwa annabi Isa alaihi salam shekara 2021 mun dawo za mu ci gaba da karatu alqur'ani mai girma daga inda muka fara jiya da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Allah subhanahu wataala yana ta gaya mana kudurar shi da irin abubuwan da ya tanada ga waɗanda suka kiyaye iyakokin shi suka biyayya gare shi da kuma ƙarfin ikon shi da ayyukan da ya na samar da ɗan adam da samar da dukkan halitta don a ƙara imani da shi sai ya ce ya kwarji la hayya min al mayyit wa ya kwarji la mayyit min al hayy wa yuhyi al arda ba'da mawtiha wa kazalika tukhrajun ayat jiya ubangiji ya ce lallai shine wanda yake fitar da mai rai daga matacce kuma yake fitar da matacce daga mai rai kuma shine ubangijin da yake rayar da ƙasa bayan mutuwarta to yanda kake kallon ana damina ana rani ƙasa ta mutu rani a ƙasa ta rayu rani ya zo ta tashi ai rana rani ya zo ta mutu damina ta zo ta tashi fa kazalika tukhrajun Allah ya ce to kuma kamar haka ne za a fidda ku ranar tashin alkiyama bayan an kashe ku a duniya Ubangiji bai tsaya na matsayi yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da ake gane girman Allah da kudurar Allah an khalaqakum min turabin tunda Allah ya halice ku daga ƙasa ƙasan nan dai wadda kake akan ta to ita ce lokacin da Allah zai halice Annabi Adam bayan ya sanar da mala'iku sai ya aiko mala'ika Jibril yace je ka danko min ƙasa a daidai gu kaza nan ne mahaɗar ƙasa dan ita ƙasa baki ɗaya tana da tsakiyarta shi ne ka'aba da za ka ja tif daga gindin ka'aba kai yamma faɗin mitar da ya baka in kai gabas ko kudu ko arewa nan faɗin zai baka haka nan kuma ita ƙasar kanta tana da kaloli yadda ka san kalolin ɗan adam tana da kamar wani wanda za a ce nan ne cibiyarta to sai Allah ya aiki mala'ika Jibril ya ce ka je daidai cibiyar ƙasa ka dan komin ƙasa mala'ika Jibril da ya zo ƙasa ta mai magiya ya koma Allah ya aiko Mika'ilu shi ma ya zo ta mai magiya ya koma Allah ya aiko Israfilu shi ma ya zo ta mai magiya da Allah ya aiko Azra'ilu ta yi magiya ta ta gaba sai ya damki daidai cibiyar ƙasa ya ɗiba ya kai ma Allah nan ba Allah bai da abin da zai ɗan adam bane a'a ita ƙasa sinadari ce ta yin ɗan adam dan me idan ya gama rayuwar shi to idan aka kawo jikin ana to zai zama irin ƙasa in ya zama irin ƙasa ya zama ƙasa ba komai to lokacin da kuma Allah ke son ya tada wannan jikin ya mai hisabi dan aljanna ya tai aljanna dan wuta ya tai wuta to sai a ce ma ƙasa ina ajiyar da na baki sai ta zo ta fito da wannan jikin dan adam wanda ta haɗe sai ta fito da shi sai Allah ya sake tada dan adam ya maida mai ruhin shi ya mai hisabi Allah ya ce min ayati daga cikin ayoyin shi an khalaqakum min turabin Allah ya halicce ku daga ƙasa da ya halicce ku daga ƙasan nan sun ma'iza an tun basharar kawai sai gashi kun zama jiki tantashi runa kuna ta yaduwa kuna ta yaduwa da Allah subhanahu ta'ala ya ɗebi ƙasar nan ya lici annabi Adamu ya suranta shi to sai ya zama kowane ɗan adam idan Allah ya ƙaddara samuwar shi maniyin mahaifiyar shi da na mahaifin shi suka haɗu to Allah zai umarci wani mala'ika ya je ya danko ƙasa daidai inda gawan mutum za ta faɗi a rufe ta sai ya danko wannan ƙasar sai ya zo ya jefa ta cikin wannan maniyin guda biyu sai su cakuɗe ta sai suka cakuɗe wannan maniyin ya kwana arba'in Allah zai canza mai sifa sai ya zama gudan jini ya kwana arba'in sai ya ƙara zama tsoka in ya kwana arba'in kuma sai Allah ya zo ya tsaga shi kamar yadda kasan za ka yi zanen mutum a cikin takarda a cikin wannan tsoka za a zana a fidda ido a fidda kafa a fidda baki a fidda komai to daga wannan kwana arba'in din wannan tsoka tana ƙara girma ikelato na ɗan adam jikin shi yana ƙara fita har ya zama girman ɗan adam ya mamaye wannan tsoka sai tsokar ta zama ta shige a cikin ɗan adam to da ita ce Allah zai kashi ya jijiya ya bargo duk abin da ake da ɗan adam da wannan tsokan naman ita Allah zai. Daga nan kuma ɗan adam zai ta girma, yana girma tun jinin al'ada na mahaifiyar shi yana ƙara mai girma, har zai kai ga lokacin da jinin ya ɗauki ya kai wajen wata biyar shidda kenan. Sai ya zama kawai yanzu an sa umarni yake daga Allah, Allah ke ci da shi, ya sha da shi, ya ba shi lafiya ya gyara mai kwanciya duk abin da yake nema a cikin ciki Allah zai mashi kaga ta abinci sai Allah ya wata jijiya kawai ko ya wani tiyo shine cibiyar dan adam wannan cibiyar sai aka hada ta da ainihin gurin da amfanin abincin dan adam ke zuwa a cikin shi sai Allah ya dauki wannan jijiyar jama'a ta, ta cibiya sai ya je ya zona ta a can in mahaifiyarka ta ci an feta abincin an kakkaɓe shi ya zama sai PO1 mai kyau ɗin daga cikin sai Allah ya ranka zura maka wanda za ka ci. Ita nan ta ci ta ƙoshi to cikin nata sai a dinga zuba maka na kai na shiga ta cibiya kana ci kana ƙoshi. Amma ka kula da an ce ɗan adam na ana haihuwar shi wannan jonin da Allah ya na ciki ya wuce to wannan gun sai Allah ya toshe sai ya mai da shi wajen mamunanta. Yanzu an mai da abincinka jikin mamunan mahaifiyarka. Shi kenan kawai sai ka ga da ya ji yunwa ya fasa kuka sai kawai ka gama manna na zubar da abinci wancan abincin ne dai da suke ci Allah ce fa idan antum basharun tantashirun kawai sai ka ka zama mai jiki tantashirun tana ta karuwa a haife ka sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya sai ga wani ya shekara ɗari a duniya kuma don rayuwar shi da kwantaron ɗin al'amuran shi baki ɗaya suna a hannun Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ce wadda za mu gane girman Allah mu gane ƙudurar shi mu gane cewa dukkan lamarinmu baki ɗaya a hannun Allah yake. To tunda mun gane haka ba wanda ya kamata mu ji mu yarda da shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Na'am.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin ubangiji wanda ya kamata a gane kudurar shi da allantaka shi a sallama mashi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan an khalaqa lakum azwajan Allah ya halitta muku azwajan mata irin ku ma'anar zauju abu guda biyu iri daya sune zauji da Allah ya tashi bayan ya halci annabi Adam Allah ya kai annabi Adamu aljanna sai ya zama annabi Adamu ya ga halittun mala'iku nan burjik kuma yana ganin shi aljanai suna yawo yana ganin halittu dai daban-daban to sai kewa ta dame sai ya ubangiji kewa ta dame ni ban da wani halitta wanda ke kama da ni wanda zan rinka ɗeba kewa da shi a aljanna wannan annabi adam alaihi salam ya kwanta haka bacci bayan la'asar kawai sai Allah ya ɗauki kirjin annabi Adamu na hagu na sama yana cikin bacci Allah ya cire shi kayan ya tashi baccin hukuncin Allah ya halicci Hawwa kawai sai annabi Adamu yana farkawa yana buɗe da ko sai ya ga ga namijin mace mar'u namiji mar'atu mace sai ya ganta ya kalle ta sufa iri ɗaya sai dai bambancin halitta kawai saboda jin daɗin Allah subhanahu wata'ala ya yi mashi abokin mu'amala kawai sai ya nufi zai rungume hawa sai Allah ce kai dakata wace ka taɓa ta ce Allah ya uwa ta ce ya ce ai mar'atu ce ni mar'u ne ita mar'atu ce Allah ce ba za ka taɓa ta ba sai ka biya sadaki na halatta maka ita dan ni na halicci abuna ina so in kana so in halatta ma sai ka ba da sadaki a aljanna annabi adam ya ce to ubangiji ai ni aljanna nawa wanda komai ni ma cin arziki na zo ka bani wani abu daga cikin kayanka na aljanna wanda zan biya ka sadaki da shi Allah ya ce a'a duk kaya na nawa ne ka je ka nema kawai sai Allah ya yi ma annabi adam ilhama daman ya ce tunda ya shiga aljanna duk kofa aljanna ko ina zai ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah kawai sai annabi adamu ilhaman nan na zuwa mai kawai sai ya ce muhammadur rasulullah kamar Allah ya ce to ka gano karatun sai ce to wannan Muhammadu Rasulullah da ka ambata yi mai salati ashirin wannan ladan salatin shine sadakin da zaka bani in baka baiwa ta Annabi Adam ya sadaki da salatin manzo Allah guda 20 to zaka daga cikin muhaqqiquna akwai wanda suka tafi suka ce tunda dai ya halatta ayi sadaki da alqur'ani kuma ga annabi adamu kakanmu ya yi sadaki da salaki to kai ma yanzu in ka buga ka buga ka buga a mazhabin mu haƙiƙuna cewa kana iya yin salaki a baka mata kana iya zuwa ka wani uba ya ce ga ya ta sauka da la'il ka sauka da la'il ta zama matarka ga ya ta sauka diwani ko sauka ishiriniya ko sauka hamziya ko sauka albarda da ka sauka shikenan kuma aure yayi to amma da wannan mazhabi ne na sufaye muhakkikun sai wanda ya kai matsayin su zai iya haka so annabi adam ya biya sadaki aka aura mai hawwa daga nan annabi adam ya ci gaba da zamantakewa da hawwa to sai wasu daga cikin malamai ɗan kaɗan suka ce to kuma haka duk hikima Allah duk inda kaga an yi aure to akwai alaƙar wannan halittar ta annabi adamu idan mace miji ɗari za ta aura to sai an kankara wani abu na ƙashin ƙirjinsu an haɗa an halice ta shi haka nan ko idan namiji ɗaya zai auri mata ɗari to dukkan mata ɗarin nan kowace sai an kankara wani abu na ƙashin ƙirjin shi an haɗa da shi don shi ne sinadarin da za su samu daidaituwa su zauna lafiya to shine Allah subhanahu wataala ce to yana daga ayoyin shi an kalakalakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku mata, amma fa ya halitta muku mata ne litaskunu ilaiha, domin ku samu natsuwa da su. Shi ne Allah ya halitta mu namiji sha'awa ta kwanciya da mata. Ita ma mace Allah ya halitta mata sha'awar kwanciya da namiji, amma ragamar kwanciyar tana a hannun namiji. Allah ya ce, To, ya yi wannan ne don ku natsu ilaiha zuwa ga matan nan su biya muku bukatunku na sha'awa waje ala bainakum mawaddatan kuma Allah ya sanya soyayya a tsakaninku wa rahmatan kuma ya sanya jin kai a tsakaninku to nan mawaddatan ita na mata ne mace ita ce ke da soyayyar da za ta aure namiji dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowace mace guda daya Allah ya sanya mata sha'awan namiji, Allah ya halicci sha'awa guda ɗari, a sha'awan nan guda ɗari ya ɗauki tis'in da tara ya ba mace, ɗaya ce ya ba namiji. Yi maza Allah ya ce, walakin alƙa alaihin alhaya, sai dai Allah ya jefa wa mata kunya shi yasa ba a ganin wannan sha'awar tasu duk yadda kake ganin mace mara kunya to a cikin maza waliya ce Allah ya jefa masa kunya shi yasa sai Allah ya ce waje albairakum mawaddatan Allah ya sanya soyayya a tsakanin shi yasa malamai suke cewa duk auren da kaga an yi an zauna lafiya ba matsala ba mushkila ba matsala to mace tana da abu uku namiji na da abu idan wa'annan abubuwan guda shida suka sha bamban ko ukun farko suka koma ukun gida na biyu ko ukun na biyu suka koma gidan farko to ba za a zauna lafiya ba shine ita mace ya zama matar da zaka aura Allah ya jarrabe ta ya zama ta tafi ka so ta zama ita ke son ka sosai kuma na biyu ya zama cewa ta fi ka kyau matarka ta fi ka kyau na uku kuma ya zama matarka ta fi ka tawazu kaskas da kai kenan ta fi ka so ta fi ka kyau ta fi ka kaskas da kai idan ka zo sai ya zama matar da ka aura ka fi santa to za ka sha wahala ko ba haka bane duk wanda ta fahimci ba ka san fushinta ba ka san kazanta to za ta sha wuya haka nan duk wanda matarka ta gano kafi ta kyau to za ka sha wulakanci kai ke da kyau to amma duk lokacin da ka je biyan bukata ita kuma za ta ga to ita ko bar kai ikon tafi ka kyau wannan halin su ne haka nan idan ya zama matarka ba ta maka tawazu za ka sha wahala to idan ya zama namiji ke da kyau namiji ya fi so namiji ke da mata tawazu to mijin hajiya ne kawai mijin hajiya ne kullum wahalarta zai ta sha to shi yasa an ce idan za a yi wannan kullum ka roƙi Allah Allah ka sa mata ta tafi tafi ni sona kuma Allah ka sa matar da zan aura tafi ni kyau kuma Allah ka sa mata tawazu ta rinka ganin girma na haka nan shi kuma a namiji an ce shi kuma in mace tana son ta zauna lafiya da namiji da Allah ya ce waje albarkum mawaddatan wa rahma dinnan Allah ya sanya mijinta ya fita hakuri kuma mijinta ya fita kuɗi ko mijinta ya fita tausayi domin me idan ya zama cewa ita matan nan ta fi mijin kuɗi. Dala ne zai au. Rigima. Idan ya zama ta fi shi tausayi zai lalace. A yanzu kullum da ka ce to wallahi za mu mu je mu nemo sai yi kwanciya ka ɗauki aice ba ne. Yaushe za ka nema. Kuma in ta zama ta fi ka haƙuri da abin da za ka yi mata za ta yi haƙuri to za ta kai ka wuta. to da shi yasa ake son miji ya zama yana da abu uku a zamantakewa da matan shi hakuri yana da dukiya yana da tausayinta duk abin da za ta yi maka ranka tausaya mata kuma ya zama da ta ce a kawo naira hamsin a siyo kaza ka ce ga ɗari ka wuce shi amma da ka ce mata wallahi talatin da cika ishirin ka kaɗe wai akwai akwai shugaban alhaji an da Allah ya ji kan shi wai ke cewa wai in dai ka bari matarka ta gane Allah ke badawa ka shiga uku ce kakka yadda ta gane Allah ke bada da shi alhaji to ya abu yake ce ai da ta ce kaza ka ce gashi to ko ba ta son ka tunda kana dauka kana ba ta za a zauna lafiya amma wannan ba na su bane kawai ulama ul hal ne suka fahimci wannan duk wanda za ka aura tafika tafika sau tana son ka dan in mace tana son ka koya kake ba za ki rabu da ɗaya ba yanzu irin rigingimin aure da ake sai ka samu mace ta faɗa da uwarta ta faɗa da ubanta ta faɗa da ɗan uwanta duk wanda za ta faɗa da shi sai ta faɗa da shi saboda kai amma kayan ka samu namijin da zai faɗa da uwar shi da uban shi da ɗan uwan shi kan mata shi a da ɗaya ba balle ma a ce soyayya saurayi da budurwa haka nan wajen kyau idan ta ga kafi ta kyau to ita kuma mace tunda Allah ya yi ta haka kullum za ta kato dukkan naka ai in ba ta na banza ne da Allah dukkan kai aka ce baka da mata yaya haka nan kuma ya zama cewa matarka na mun Allah ya taimake ka ta zama mai tawazu tana ganin girman ka tana mutunta ka duk abin da ka kawo ta kode in baka nan ta girmama ka ta mutunta ka wanda yanzu shike ma mata wuya kullun su mata abin da suke kallo ba kawai maza bayan su ne ka zo shin dako za ka yi fasa dutse za ka yi da ka kai biyar ba kai ce bane bai ta kama maka flashin ba ma buga ma wai za ta buka ta kashe kuɗinta wani na ga a kawo kayan abinci ba Yan kuma jiya ka sai masu nama yau ka siya to gobe da ka kawo ba nama ce to to kuma me ci naman yau ba ka suke ba don haka yana daga cikin arzikin da Allah zai ma mutum ya taimake shi ya bashi mata mai tawazu ga Allah mai tawazu ga shi waje ala bainakum mawaddatan kuma Allah ya sanya soyayya tsakaninku wa rahmatan kuma Allah ya sanya jinkai tsakaninku kuma a wajen soyayyan nan a kula da kyau hatta irin sauran farfashi-farfashin abubuwan da ke aukuwa tsakanin al'umma na auren dole haɗari inda kaga an kunso mata an zo an kawo maka kafai mace ba ta fanka to da hanyar da ka san za ka bi a haƙura da auren nan a haƙura da shi inda ka tabbatar ba ta fanka duk wani uba ya dinga faɗa in dai ni na haife ta he ta zauna in ba haka ba zan tsine mata to ta yadda a tsine mata za ta yadda duk abin da zai auku in dai ba ta santa in ko ta zauna to za ka sha wuya ubanta zai sha wuya to da ka wajibi ne ko za a yi aure iyaye su rinka sauƙaƙa ma kawunan su a ɗauki wanda yarinya take so a bata dan a zauna lafiya ko manzo Allah ya yi wannan wata yarinya ta kawo ƙarar iyayenta gaban manzo Allah ta ce ya rasulullah babana ya aura iyayena sun aura mu wani mutum ni ko ban san shi manzo Allah ya kira iyayen ya ba ta zabi me kike so tace a kashe auren yace to na kashe auren wa kike so tace wani annabi ya daura mata aure da shi kullum kuma abin da ke haifar da wannan matsalar kaga ana ta wannan rigingimar sakaci ne na iyaye kana da ya ka sa ta firamare ta gama ka sa ta islamiya ta sauka ka sa ta sakandare ta gama duk hankalin da ake tunani da waye ta samu kana zaune gida sai wani ya zo ya ce a ce wance ta zo kowaye ba ka cewa ka ce wance ana kira kai kana kwanci sai su shekara biyu uku yana zuwa yana ba ta labaran da kai ba ka ba ta duk wani abin da take so yana kawo mata kuma yau bayan shekara uku kawai rana aka sai ka fito ka ce wancan da suka shaku ba za ka bashi ba wani za ka kawo wanda bata sani ba ka bashi kai in aka yi wannan kin shan za ka yadda ga wata budurarka kullum kana gunta shekara uku yau kawai uban ka ya ce ai ai ka akwai dan uwana can wajen nejan nan akwai yashi da haka rana ita za a daura ma aure za a kawo ta da Allah kai ma dan tawaye ne ya za ka yi da yakka daka matakin farko da ya kamata iyaye su rinka dauka bisa shawara duk lokacin da kaga yakka ta isa aure to ka sha makauce ta da sauraron kowane irin saurayi sai wanda ka yarda da shi in makaranta za ta kasan in za ta makaranta da wa take tafiya in anguwa za ta ina take zuwa kuma duk wanda wani ya zo ya ce salamu alaikum ana kiran wance ba aikawa za ka yi wata shi da kanka ka fita ba yake kiran wance ya ka kai ɗan gidan waye lahiya yayi in ma ka samu irin mara kunyar samarin yanzu a yi wajen ta na zo ina son abin nan ne a to da ka gano ka wata ka ce to kai ɗan gidan waye to abin da za ka yi ka turo iyayenka su nema maka izini Allah idan ya turo iyayen shi da gaske yake kokari yake amma in ƙarya yake zai ƙara dawa to kawai ka bar shi sun sun sun ya gama shakuwa da ita ta aika ce wai za ka raba su da ƙarni da ai ba kai adalci to da ka mafi yawan wannan sakacin yana aukuwa ne daga iyaye akwai lokaci da irin sulhohin nan da ake wata mata irin wannan sulhin yarinya ce ubanta ya kyale ta tun tana aji shi da firamare saurayin ke dauke da nauyinta in za a ce ta tafi sakandare bodin shi ya cuku cuku daga bodin din aka kai ta wani guri duk dai ɗawainiyar da ake shi yake yi kuma da sallah yana ganin ta da tsinke tsinke a ce wannan ya kawo wannan kawai daga cikin ma bayanan da uwar take da yake uwar na zuwa uwar ke cewa ta wani lokaci ma in bacci zai ɗauke shi ya ce bai sani ba shi zai leƙa ya ce mata wancan in kun gama magana cikin ku kulle gida ni na yi bacci yake sakarai ne ko kuma yau kasa mu yau dan wan shi zai ba da Allah wannan ya biyo hanyar gaskiya ba su da haka ƴan uwa wajibi ne shi aure ana yin shi ne don soyayya Allah ma cewa waje ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya soyayya ga mata wa rahmatan kuma ya sanya jin kai ga maza shi namiji idan yayi aure ka kula yanzu yawa yana faɗa wannan magana idan ka zo kai aure da kai aure abinda Hausawa ke ce maka Allah ya bada zaman hakuri da Allah yanzu gurin zama ne kuke zaune kullun kowa zai zo da motar shi wannan sai wani abokin kai ce to wani mu yi kakara masa ya damu motar ka sai kuke kakara gobe ne ka zo da motar shi aka ce a wani motar wani ka saya to ala ba da zaman hakuri me yake gaya maka tana da matsala to aure yana da matsala to tunda aure yana da matsala za a ce ala ba ka zaman hakuri wajibin ka ne ka dauko ar-rahma ka sa dan mata ba ne iya musu sai azaba Allah azaba Allah kai za ta iya musu da wani zai iya control din mata su saitu su zama mutane da manzon Allah ya yi amma ka san gidan manzon Allah suna tunzara manzon Allah ya fice ban musu gida ka san suna yin akwai lokacin da gidan ya kashe mai mata tara gidan ya kace mai yau tashin hankali in ya toshe can can ya balle karshe ya dauta farmashin shi to tunda ba ku son zaman lafiya ban ƙara shigowa gidan ya koma masallaci yadda suka kwana 29 bai shigo gidan ba kowace hankalin ta ya tashi amma wanda ya shigo sai ce to bari fara zuwa wajen karamar da ta yi hankali yana zuwa ɗakin Aisha ta ce la ba wata ɗaya kace ba to ayo kwana 29 kage me koma kuma ka san gidan manzon Allah mata na matan manzon Allah suna fada matan manzon Allah su fada har sai ya shiga tsakani ji adalcin shi ji hakurin shi ji iya zamantakewar shi da mutane wata rana sai na Umar Allah ya kara mashi yadda yana ma matar shi fada ji tsauran shi ji yanda ake ganin shi a gudu amma ya nema matar shi fada ita ma tana mai da mai shi ita ma tana mai da mai sai na umar yace shi kenan mata kun lalace ce mata kun lalace mata kun lalace mata kun lalace yanzu ni mijinki ina magana kina mai da mu sai na umar sai ya ce mata sai ta ce ta ta gaya mai sai ya ce ah to ai a gidan annabi yakka ma na mai da annabi magana ai faɗa ya ƙaru sai ta ya ce gidan annabi alaihi salam da ya tafi sai na umar Allah ya ƙara mashi yadda yana tafiya sai ya sai ya ce ma Hafsat yanzu Hafsat labari ya iske ni an ce kuna maida mu annabi magana kuna kaza kuna kaza kuna kaza yace wallahi ba za ku samu rahama Allah ba ashe manzo Allah yana dan bayan sauri yana jin shi sai annabi ya ce Umar kenan yace innahunna khuliqna min dhilain a'wash yace ai su asalin su an halice su ne daga kashin kirji wanda yake karkatacce yace in dai kana son ka miƙar da su sai dai ka karya su ko ba za su kushe ba suna karkashin su kuma dole mu ce musu radiyallahu anhum ko matan annabi kuma in kai kana faɗa ni mata na ai sun haɗe mun kai na rasa kansu to na annabi ma sun haɗe mai kai ai na aure mata ne fitina to cikin na annabi akwai yayi su ne da yawa dan ya koya maka darasi wata rana fa lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya aure sayyidina zainabu binti jahashin ya uwar shi shikenan duk abinda manzon Allah ya samu na abinci ko wani abu yanzu ya kusa ce a kai mai ɗakin zaila to he zama sahabbai har sai su rinka lissafin kwanaki kwanaki duran da aka gane yana ɗakin zaina to ranar za a fi kai kyaututtuka dan an tabbatar tana ba manzo Allah kuma yana ci yana koshi saboda tana tausaya mai fiye da sauran mata da haka duk wanda ke son annabi ya ci wani abu sai ya san ranar kwanan Zainabu sai ya aika da suka tashi halin nasu su takwas ne suka ce to wai mu yanzu haka zamu yi ta zama shikenan ta zama ma ita ke da miji komai ne ɗakin ta mu ba yau ta cikin su ta ce abinda za a yi mu samu wani abu da ake ce mai magashiyar kamar ne suka ce tafarnuwa idan muka samu shi idan manzo Allah ya yi da sahi mu dan sa shi a hannun mu haka ko shi ka dan shafa a hannunta kamar dai misali ka ce tafarnuwa ai kaga inda an dan taba ta ai za a ji tashin ta mu dan shafa a hannun mu idan manzo Allah ya je ɗakin Zainab ya ciwo abin da ya ci da manzo Allah ya shigo ɗaki ki kawai ki kawo ta hanci ce ya rasulullah ne ka ciwo haka ai magajir ne wannan ina ka ciwo shi su suna haka ji yake nika mai hannun in ya sun suna mai zai ji warin wannan abu kaga ina ya ciwo shi a can manzo Allah ya ce wa duk ɗakin matan nan tabbas kowace sai ta mai haka rasulullah ne ka ciwo wannan subhanallah ita kauna hanci annabi muhammad dan ka gane halin mata ka shiga taitayin manzo Allah sai ya koma ɗakin ta ce haba Zainab kina ƴan uwata in ce ki bani zuma kuma ki dauki magafir ki bani dan kina da wata bukata ta ce inna lillahi ya ya rasulullah ni rabona da magafir na ta shekara kaza wallahi kaga zuman ma ko dauke ka bane ta ce amma rasulullah ka bi a hankali ka fa san halin mu na mata manzo Allah ya ce kuma ba haka ne kaga ma'azumi amma har sun nemi zulmiya shi mata kenan annabi alayhi salam yaje ta masu wa'azi hade torannan kuma cikin sun kuma sai aka yi fada da wata da wadda ta bada shawara tana neman hadin kan sauran to yanzu kaga wacce an ware ta ita ma aka yi fada aka ware ta to ita ga to bari ta koma wajen waccan da aka yi ma waccan makirci sai ta koma ta ce albishirinki kin san maganar magashar wacce ka kawo ta ce ai wannan fa a gidan manzon Allah fa aka yi wannan to ita kuma rannan da aka tashi sai kawai ta je ɗakin wannan manzon Allah na ɗakin waccan za ta mai da rai ai duk kullakullan da ake min gidan nan aike ce an ce maganar magashar ma ke kika kulla ta kaza kaza tana ta manzo Allah da ya ji murya ta fara ɗaukaka bai san fitina kawai sai ya juya fuskar shi ya kalli bango ya shigo tun tana yi a waje har ta shigo ɗaki har tana ƙoƙarin ta kai bugu shi ko manzo Allah da ya kashe fitina sai ya ce mu wanda yake ɗaki ta soke a zo a yi ta cin mutunci ki baki iya kare kanki kirama ita kuma da ta tashi ai ba abu ta ba wai ta maida da baki ba ta kare kanta ita kuma tana tashi kawai sai ta ci mimi wannan kawai ta buga da ƙafa ta danne maza Allah ce subhanallah ya tashi ya zo ya ture wannan ya ya raba su annabi alayhi salamu sai ya ce ma wadda ta zo ya ce abin da yasa kika gane maki haka na ce ta kara kanta ta rama ya ce dan ki san cewa jaruma ce gobe ba za ki kara zuwa ki neme ta da fitina ba ita kuma wacce sai ta ji daɗi an ce jaruma sai ce kai amma ne kuma ke kin ban mamaki babanki abubakar ba mafitini ba ne mutum da mai kwanci a hankali cikin koce za ta ƙara faɗan gobe wadda aka kare da ke cewa ban gushe ba ina jin kunyan manzo Allah daga wannan hayya koma ga Allah to gidan annabi ba kenan to kai waye gidanka da ba ra'ayi to haka suke haka Allah ya su duk inda zaman lafiya yake to Allah ya aje su gobe inda fitina take inda musiba take haka kuma da malamansu da jahilansu da tsohuwarsu da yarinyarsu da mahaukaciyarsu da mai hankalinsu duk ɗaya suke tsawon akwai malaminmu malam liman sa'idu musa limamin masallacin izala mun je wata walima nan bayan kwata sai aka kira mata suka zo za su yi karatun sauka sai ta ce mai akarar magalla ka ga matan nan wasu fi mazan yawa sai ce kwarai kuwa sai ce ai yadda mata ke karatu yanzu ya ce da suna tsoron Allah ka aida ma su ne waliyai shi ya gaya mun gane zaune a kujera sai mai akarar magalla ce ai wani lokaci duk wannan karatu in suka feke da su ya ce kai ka ce ba su san ba su ne a rawa da haka diddai da haka idan Allah subhanahu wata'ala in ya baka mata mai wuya halittu Allah subhanahu wata'ala yana son ya taimake ka ne da wasu abubuwa wani lokacin ma ka samu duk matan salihai masu son a zauna lafiya kai kuma wajen tarakinka a wajen Allah kuma tawaya ne tawaya ne gwamma yau in wannan ta tada ma hankali gobe wacce ta kwantar ma da hankali in wannan ta tada ma hankali wacce ta kwantar to ai ta tafiya ana ba da wata hikaya na sha faɗinta wani mutum yana da mata fitinan nan ko faskare kullum bala'in yau daban na gobe daban masifan yau da haka yake to saboda wannan bala'in nata rannan ya je bata bashi ya bacci da daddare ba kuma dole da safe ya rataye gatar ya te daji da ya je da ƙarye faskarin ice sai kasa ɗaukowa yana ta tunanin ya rage iccen nan ne to in ya rage iccen kuma ya zo kuɗin da yake bata iccen ba zai kai haka ba wani bala'in yana cikin kawai wannan kawai sai ga zaki ya kullu kawai zaki nan na zuwa sai zo ya kwanta gaban shi in yi yunkurin zai ɗauka sai zaki ya kawo baya kai ƙarshe da ya fahimci zakin nan zo yake a ɗora mai iccen nan kawai sai ya tsora ma zaki ci kawai zaki ya nugar tinkis tinkis zaki bai aje ice ko ina ba sai kofa gidan da yadda ice kawai ya dashi gari ya taru ana ta ajibi gobe ma da ya koma daga nan sai ya zama al'adar shi kawai in kana son ganin zaki to in ya dawo ice ka zo ka ga zaki yayo dako ana nan ana nan ana nan wannan fitinan nan mata sai ta mutu aka yi zaman ta'aziyya aka gama ya ɗauga tarin shi kan ya koma kuma ya aure wata salaha mutabiyar kirki salamun salamun yana zuwa daji ya fuskar ice ya komai ya jira zaki sai sai neman zaki da ya je ya ga zaki kawai sai ga zaki yana bai ma taɓa sani kawai ya kaso zai cinye shi da kyar ya gudu sai gashi da ice a ka malam mai zakiya aka yi ce wallahi zakiya abauce yau to wata addu'a kake da ce ba wata addu'a haka nan yake zuwa to da malamai suka taru aka ce to wallahi sirrin wannan zakin da yake bauta mai sirrin matar shi na musguna mai da haka idan muna da mata masu irin wannan to kakka damu Allah subhanahu wataala yana ɗaukaka maka daraja ne abinda manzo Allah ya ce duk mutumin da ya haƙuri da mugun halin matar shi Allah subhanahu wataala zai ba shi lada irin ladan da ya ba annabi ayuba na rashin lafiya ba shi Allah ya ce ma inna wajannahu sabiran ni'mal abdu innahu wa haka nan ita ma mata in kika samu wani barkitacce wani rudadde duk in kika gaba shi kudu zai ga yanar to shi maki maki abu don su ma maza a yaka maki wani in kana jin mulkin fir'aunancin da yake shiryawa a gidan shi ko fir'auna bai wani kana gidanka amma ka zama dodo matarka in tana son abu sai ta daga tunanin wani abokinka za ta gaya mawa a yi mata kamun kawa da sauransu to ke ma mace in Allah ya jarrabe ki da irin wannan to ki yi haƙuri maza Allah ce duk matar da ta yi haƙuri da mugun halin mijinta Allah zai ba ta lada irin ladan da ya ba Asiya matar Fir'auna ba ita bace ce rabbi birli indaka baitan wa najjini min fir'auna wa najjini to irin wannan ladan Allah zai ba kin kanki musu Allah zai nuna maki gidanki a aljanna da haka maza su haƙuri su mutunta mata manzo Allah mutunta su ya bai wulakanta su ba bai zagi ubansu ba bai ci mutuncinsu ba bai tozarta su ba in ya sake su bai ɗebi kayansa ya watsa ba musulunci fa ta da mana yi in ma rabuwar ta auku Allah ce waye wa matti'uhunna Allah ce waye wa matti'uhunna ku ji yadda su dadi ka saki matar to in za ta tafi ka ɗebi wasu kuɗi gurgudan ikon ka gabata ka sake ta idda ta ta kare za ta bar gida wanda za ta tafi gurgudan ikon ka ka samu wata ɗan dubu goma ka ce to wacce kin ga yanzu in kin je gida ki za ki rike kanki kuma ni ma nan ban da ƙarfi aka ga dubu goma sha ɗan ya jali kan Allah ya kawo wani ko mai ishirin ko mai hamsin ko gudan arzikinka amma ka sake ta cewa kake in na dawo gidan nan na iske ki tun da ba gidan ubanki ba ne sai kin cika zaka zaka ubanki in ka game da tukunyarta kai kwalla da ita ta tara wanki ka ɗiba ka watsa ka kai ma ɗan ta gudu wai kai ka saki uwan shi kuma da ta tafi kwana biyu ka gane kwaranka ka ga in ita ce wa hada hala sharika laha kaga sai ka so a koko a kowar gida inda ka aje kwanan da ka ci abinci nan zaka zo ka iske shi kuma kai ta dahi dahin wa zai je ba zai je ji abin da ne ban kyauta ba da Allah aje a ba su hakuri dan Allah yanzu idan lokacin za ta ka dauko dubu 20 ka bata ka ci a jajani ko wani auren ta ta hito da Allah ta gama idan ka ji kunya zuwa gidan amma haka muke wajala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya tsakaninku ga mata wa rahma kuma ku maza Allah ya sanya jin kai gare ku ku rinka jin kan matan ku arrahimu ne yarhamuhum rahman masu tausayi Allah zai tausayin su duk abin da kake gani na arzikin nan naka wallahi baka sani ba wata kila ma arzikin ta ai akwai ba ba akwai matan da ake cewa masu masu masu masu farakawa ake cewa ko akwai goma masu kawa masu kawa da dama wata kana cikin talaucin da bala'i da ka aure ta sai ga komai ya walwale arzikin ta ne amma ya fi karin ta sai Allah ya maido ciyar ta hannunka kana da dan keke ga ka sai mashin sai ga ka sai mota sai ga ka ƙara shago amma da ka sake ta ka ji shiru sai ga ka jinginar da mashin din ka zuba jari yan mota ce ka saida to arzikin ta ne ka wulakanta ta arzikin ta ya koma hannunta wajala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika Allah yace lalle a cikin wannan abubuwa na halittar mata da maza da sanya soyayya tsakanin da jin kai la rahma Allah yace inna fi zalika la aya Allah yace lalle a cikin wannan akwai aya akwai abun lura li qaumin yatafakkarun ga mutane wanda suke yin tunani in ka tsaya ka yi tunani ka kalli halittar namiji ka kalli halittar mace kuma Allah ya yi su ne domin ya samar da al'umma lallai akwai abin tunani da ganewa a ci. Na'am.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da za a gane Allah da kudurar shi da ikon shi a sallama mashi khalqus samawati wal ard halittar nan ta sammai da ƙasai kalli samman nan da yadda ake sufanta faɗinsu da abin da suke ɗauke da shi ba abin da zai burge ka yanzu da za a ce wai saman nan wace kala ce baka sani ba ita ba baka ba ita ba fara ba ita ba shuɗi-shuɗi ba ita ba koriya ba ita ba bulu ba ga ta nan dai Allah ya yi ta yadda yake so wannan ba ma za ka gane kudurar Allah ba sai Allah ya kaddara maka tafiya mai nisa a jirgin sama wannan gizagizan an yaye su ka wuce su in ka leka ta kalli ita sama a nan za ka gane girman Allah kuma ubangijin da ya saman nan babu wata rike ko ɗaya da ya tuka rita kai ko yanzu duk inda za ka yi ɗaki mai kamu ishirin sai ka nemi kula sai ka nemi a bim-bim wanda za ka yi rike ɗaki amma duk saman nan da kake ganin ta babu inda Allah ya mata wani matokar ko babu inda aka rike ta ga ta nan Allah ya yi ta haka iyakai yawonka ciki za ka yi ba inda za ka yi a ce to ga inda aka yi mata matokar kai ko akwai ma ka kaddara akwai to kalli daga fadin daga garin ku zuwa wani gari ba ga turke ba ko bata taba motsi ba bata tsage ba bata fado ba kuma duk miliyoyin shekarun nan har yau baka ji an ce ai mutanen ƙasa kaza sun tashi sama ta fado masu sun mutu ba ko an yi wannan bai kamata a gane ƙudurar Allah da wannan ba ubangijin da ya wannan saman dan ya ce zai kashe kai ta da kai zai matsala kuma kalli ƙasa ƙasar nan da Allah ya shimfiɗa ta wal arda ba'da zalika jahaha ƙasar nan da ya shimfiɗa ta ji yadda Allah ya yi ta ga ta nan kala kala kala kala kala yanayi yanayi mutanen wani yanayin ba su iya rayuwa a wani yanayi mutanen wani yanayin ba su iya neman abinci a wani yanayi kuma dukkan ƙasa ɗaya kuma ƙasar nan da Allah ya yi ta saboda cikar ikon Allah da kudurar shi sai da ya teku a ƙasanta sai ya ɗauko ta ya tsora ta kan teku. Da Allah duk inda ƙasa ta haɗu da ruwa, me za ta yi? Narkewa, so he Allah ya san da ita ba ta wargaje ba. Da ma ya ta kawai sai ya ta kaman ƙoƙo a kan ruwa, kawai sai ta ta tangal tangal tangal tangal kamar yadda ƙoƙo ke yi. Sai da Allah ya kawo duwatsu ya ce wal jibala autada. Allah ya sanya duwatsu suka zama turaku, su ne suka je suka shiga ruwan, suka kama ruwan suka rike ita kuma suka sandar da ita ta tsaya ka san ko duk inda kaga dutse a kan ruwa ai labari ne ka dai hangai amma nutsewa zai to amma wannan dutsen da ya je kan ruwan sai ya kama ruwan ya rike sai ya kama ƙasa ya rike zama shine loti tsakanin su wannan bai kamata a gane kudurar Allah kuma shi ruwan da Allah ya shi ya gama ka san dai inda kaga ruwa zaune to yana akan wani abu mai fadi da ya fi shi fadi to sai Allah ya halicci wani mala'ika kamar sufar ɗan maraƙi sai ya ɗora ruwan baki ɗayan shi a tsinin ɗan maraƙin. Duk tekun duniya tana riƙe ne tsinin wannan ɗan maraƙin. Ita kuma duk ƙasar duniya tana kan wannan ruwan, shi kuma wannan ruwan yana ɗauke da ƙasa mu ko muna kan ƙasar. Amma da Allah ka taɓa ji inda a ce ka ayyo ƙasa ta tashi tana tangal-tangal. Wannan bai kamata a gane fitar Allah ba. wannan kadai ya isa mai imani ya gane Allah Allah ya ce ko bayan wannan ka kalli halittar da yi Allah ya waqtilafu alsinatukum wa alwanikum da kuma sassabawa harshinan ku da kuma kalolin wannan ko ba ai ma dogon bayani ba sai ka ga mutum irin ka baki irin amma ka ce mai ina kwana he kura ma ido sai ka ce mai ikkaro tukunna da ya rabi amma irin ka ne baki ko ko kaga in ya mari ko sai ka ce mai kedon adun ma tukunna baki irin irin ka wannan bai isa a gane kudurar Allah ba za ka gane irin wannan ba sai ka ji aikin hajji ka je malam ka ga gayen yan afirka baki irin amma wallahi in ka shiga wani gun sai kai wata ana ba ma ka samu ba haushi wannan fa alsina kenan ba kuma lahaja ba wanda in ka zo cikin Hausawa wanda da ka hado wani abin sai ce la ilaha ba yanzu da ka je ka ce ma malam ka ce wa sako ce Allah je gindin iccen can ka dauko mai sai ce la ilaha wannan bai da kunya ya hudu tsaraici mu kuma da yazo nace aje gutsin abinci a dauko min kaza ka ce kai wannan wannan wannan bai da Hausa ko ba haka muke ba kwanan nan wani ke gaya mana wani wani wani wata wata hikaya ne banda ya ce wai sarkin musulmi ya faɗe ta da ya zo nan wai wani wai ba sakkwace ne ya je kano da ya je kano sai ga yarinya na tallan waina sai ce ke yarinya ma sata ita kuma ta gane ba sakkwace ce ta zagaye tunda ta kokace ai kafa shi ne yake ni masa ta waina ce to a cikin mu wake ne iftilafu alsinatukum wa alwanikum mun kan mu yanzu ana cewa baka tsine baka tsine ko da ka je cikin katsina in ka ce kana son wani abu in ka wada sunan shi ne aka kama maka dariya ya mu nan ba haka muke cewa in ka ce kai ba zazzagi ne nan da ka ce cikin zagi zagin suka faɗa da ba suka da kana kallon ikon Allah to wannan ba hikima bace ta Allah wai canza musu yare wai canza musu magana Allah subhanahu wataala to wannan kadai caccanza yare da launonin bai isa a gane kudura Allah ba ka yanzu kalli koda wata Hausa yanzu ji wata sabuwar Hausa da Allah ya fitar da mu da ita a cikin mu yanzu ka ce ma yaro babanka na nan sai ya ce ma ban gayya ba ko kai kuma ya zaka ce ban gan shi ba to su wayannan sababbin yaron wai koya musu irin wannan gwarancin kawai dan Allah ya canza yare namu ya tsuwa zai canza wani ya tado da wasu da wani irin kalli yanzu yadda kai ka san abu da kana faɗin shi ɗanka ba haka yake faɗin shi ba wannan duk kudura ce da zamu gane girman Allah da hikimar shi subhanahu wataala to a larabci ma ka larabci yake ah ba Allah na ce mai yahuda la taqulu ra'ina qulun zurna wasma'u ba la taqulu ra'ina ra'ina da yaran su zagi ne in suka zo su ba annabi sallama ba cewa suke salamu alaikum ba shi kuma ce salamu alaikum to haka kowane yare Allah ya kassasa shi daban-daban da ka faɗi kalma ya ce wannan kalmar sakkwatawa ce a sakkwatawa ma ta zamfarawa ce a zamfarawa ma wannan ta kafawa ce a tasu ma ce wannan irin ta gidan suwa ne haka kananci haka zamfa haka zazzaganci kowane irin yare wannan bai kamata a gane kudurar Allah ba bai kamata a gane girman Allah subhanahu wataala ba واختلاف ألسنتكم وألوانكم wajen rubutu kaɗai rubutu kaɗai ya isa mu gane girma Allah idan yanzu akwai rubutu irin rubutunmu na warashu wannan yanzu idan kaje da irin wannan rubutun na warashu kaje makka to in dai mutum ɗan makka ne wallahi sai dai ya kalla ya baka abinka amma ƙur'ani ne akwai wani cikin mutanen mai je da irin dala'ilin nan ya je ya zauna a cikin rola muna zaune na Allahumma salli ala sayyidina ish ma haza ita salatin nabi ya amsa yi tuba ne shi da ita ma dan uwan shi ish ha wannan yake da kai dan uwan shi sai ce mai wallahi ma rabt ban sani ba sai sai ce mai salatin salatin wai suka kullani sai ce yi mai ce mai la da kira shi nan na wa haza fadin wa haza kaza sai ce wai mutumin mutumin wata kasa ne Najeriya ce to ku Najeriya Qur'anin ku daban mu namu daban sai ce mai sai ce mai ya dauko alqur'ani ya dauko sai da buɗo ayatul kursi shi ke ce mai ka ganta nan na karanta mai shi la ilaha Allahu akbar sai ya kyala rigima ya kai wata hidima to a rubutu kawai yanzu da Allah rubutun mu na ajami yanzu wanda bai zo yayi islamiya wanda wanda yayi islamiya bai yi allo ba yanzu zaka kashe shi ya iya rubutun ajami shi abin da ya saba dan islamiya abin da ya saba fa ai mata dugo a kafa ko kawai mai ruwa ya mata dugo biyu mai ajami bai san wannan ba shi ko mai ajami abin da zai ci illa ya kawai mai ruwa ko a daga dugo a sama mai islamiya ya ga dugo biyu in gaila kafa ce shi dan islamiya da gaila kafa shi da fadin shi duk ɗaya ce shi ko dan ajami dama in yazo inda yaga an yi fadi a sama an tsuke kafa to gaila kafa shi ko aida kafa duk wannan waye koya to wannan ba za mu gane girman Allah da kudurar shi ba musallama mai da irin waɗannan abubuwan da ya mana Allah subhanahu wataala ya ce inna fi zalika lalle ƴan uwa a cikin wannan abubuwan da ake gaya wannan alqur'ani la ayatin wallahi akwai ayoyi li qaumin yatafakkarun amma ba ga mutane masu tunani masu tunani shine ko lil alamin a shawanta ne yatafakkarun ko lil alamin ga dukkan talikai baki daya ko malami ko jahili kowa ya kalli wannan canjin yaran nan kaɗai da canjin sufofinmu ya kamata ya gane Allah gida ɗayawa sai ga mace ta haifi ‘ya'ya biyar kowa da kamar shi sai ga ta haifi dogo mai ta haifi ɗan gajere ta haifi wada sai ta haifi wani baƙi ƙirin kama a yadda sai ko ta haifi wani jajawa kamar balarai ba ga wani Allah duk wannan hikima Allah ce da ƙudurar shi da yadda ya ga dama ya shirya yanzu wata mata in ka ganta goye da wani ɗan sai ka ce fato shi ko bai ma kama da ita ba kwata-kwata to duk wannan ayoyi ne lil alamin ga dukkan talikai dan talikai mu gane girman Allah mu gane kudurar Allah mu gane ikon Allah mu gane cewa dukkan lamari baki ɗaya a hannun Allah yake mu sallama mashi Allah ka ba mu ikon sallama maka a cikin dukkan al'amura ka ba mu ikon gane ka da binka a cikin gurgurdan imanin mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yan uwa ramalan ya fara ban kwana daga yau duk ranar da ta wuce ba za ta ƙara dawowa a ramalan ya kamata mu shiga tete mu yau azumin mu ashirin da uku ko da za a azumi talatin to gobe in muka yi azumi alhamis to alhamis sun gaba bayan ramalan shi in muka yi juma'a bayan ramalan ne in muka yi asabar ce ta bayan ramalan me muka aikata da aka mu tashi mu ci riba wannan sauran kwanakin don mu ƙara samun rahama da gafara daga Allah. Kuma dai cikin mu babu wanda aka yi mu bushara, babu wanda aka yi mu bushara an shi aikin shi. To tun da babu mu ƙara dagewa wata iya cikin wannan kwanukan za mu samu. Allah ya mana muwafaka sadaka Allah wa lazim wa ballaga rasul mustafa al-karim alhamdulillah. Akwai tambaya? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amin. Na'am. Eh shi turare malamai sun ce shafa turare makaruhi. Abin da za ka ce makaruhi ne saboda shi turare yana tada sha'awa. Yana motsar da sha'awa. In mace ta sa turare to zai iya motsa mata sha'awar namiji. In namiji ya sa turare zai iya sa mata sha'awa. Haka nan in wani ya sa ya wuce ta wajen ka za ka ci sha'awar shi. To shi yasa malamai suka ce sa shi makaruhi a kwarin za a sa a sa da daddare. zuwa da asuba ya wuce ko kuma a bari ne bayan sallah asa insha Allah wa alaikum salam na'am eh eh idan mutum ana sallar tahajjudi shi ko bai da kokarin zama idan ana cikin sallah yana iya liman na miƙe na karatu shi ya zaman shi ya halatta nafilar ana yi kai kana zaune ya liman ya yi ruku'u tun ka miƙe ya ruku'u da kai a yi sujadin da in an sake miƙewa kai zaman ka ba laifi an gane yawwa Allah ya dade mu Allah ya dade ayyukan mu shikenan wa alaikum salam na'am eh eh mace mai ciki idan ya zama cewa a wajen sallah tana shan wahala in ta duka ko ta abun nan ko tana iya ma yin sallah a zaune ke sallah a zaune ta rinka yin nuni har ta gama sallar ta larura ce wanda Allah ya sauƙaƙe mata ta miƙe sai sallar ta babu laifi insha Allah Alas, fatiha da salati fatiha Allah ya samu gama lafiya